وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابير قوة hudu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da ranar bakwai ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairin da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake sharri ne muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na shigaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin islami da yake a masallacin munira unguwar banifan dode daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar da jiya ba na manta mun yi tafsiri a cikin suratul qari'a yau za mu tashi a farkon suratul takathur zuwa abinda Allah ya so suratul takathur tace sura na 102 a cikin surorin alkur'ani mai girma da tana da ayoyi guda takwas daga cikin abinda sura take karantar da mu halin ɗan adam da abin da ya yi shi karkatuwa zuwa gare shi sai dai wanda Allah ya tsare amma ɗan adam da yawan suna karkatuwa akan ƙoƙarin tara abin duniya to surat tana mana gargaɗi akan shagaltuwa da duniya a manta da lahira kuma surat tana tabbatar mana da cewa lalle wanda duk ya rayu sai an waye gari babu shi ya koma ga Allah cewa bizne mutane gaskiya ne kuma a cikin sura za mu fahimci akwai waɗanda ba za su tuna don da tunawa ba za ta yi masa amfani ba shi ne ranar da mutum aka ɗauke makaransa aka je da shi makabarta da zai zo ya tuna ya gani to akwai wa'idi da Allah yake ma waɗanda suka bari duniya ta shigaltar da su kuma ma in ka samu duniyan nan Allah ce ka sani wa'annan abinda duk Allah mallaka ma sai an yi ma tambayoyi a kansu Allah ya ba mu ikon cin tambayoyin da za a yi mana kuma mu ci riba zaman da muka yi a wannan duniya bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce alhaakumut takathur ƙoƙarin tara abin duniya ya shigaltar da ku shi ne ibn kathir Allah ƙara masarama yake cewa a shigalakun hubbun duniya wa na'imuha ku dai mutane son duniya da neman duniya ya shigaltar da ku da kuma ƙawon duniya ya mantar da ku an talabil akhirati game da neman lahira iftiraiha da kuma yin aiki tukuru don a samu lahira hatta zurtumul maqabir har mutuwa ta zo muku mana har kuka ziyarci kaburbura hatta zurtumul maqabir ai hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir har mutuwa ta zo muku kuka ziyarci kaburbura kuka bar abin da kuka tara a baya ɗan adam yana ƙoƙari don yaga ya tara abin duniya ko ba haka ba ne amma abin duniya zai ta bar shi daga mutarraf ya ce an abi abdullahi bin shikhir رضي الله عنهما ألا قال مسيدا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر نازو قل منزالا نتر الشيء كانت وانا سورة ألهاكم التكاثر قال سيكي ويقول ابن آدم dan adam da zaka je yana cewa mali mali mali dukiya ta dukiya na dukiya na qala manzo Allah ya ce wa hallaka ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnaita ai dan adam duk abin da kan mallaka abin da Allah ka ci shine abin da ka ci kai kashin shi ko kai fitsarin shi aw labista fa ablaita ko kasa ka tsofar shine tufafin da kasa aw tasaddaqta fa amdayta ko kai sadaka ka tarar da ita a gobe kiyama a wani riwaya wa ma siwa zalika fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas to duk wanda ba wannan ba zai wuce kuma za ka ka bar mutane shi dan adam duk abin da ka mallaka a duniya cikin hukun gaba ka wuce dai ka ci abin da ka ci shi kadai ne a annadu kyau yanzu idan kana da miliyar dubu ya zama a rana jaka goma ne kake ci to jaka goma ya ta kare ce a taka sauran dubba na kaba sai rigan da ka ɗinka kassa kuma ka san in ka yi kowa kuɗi a duniya ranar da za ka rana ta fito kumfile ɗaya ne za ka samu iya an ce sarkin ƙawa ne kai a ce duk kayan da ka saba ka maimaita su shekara ka ɗinka kwamfilin 360 ko ba ka wani in duk kwamfile guda yana kamawa miliyan guda ne duk kwamfile bai wuce a shekara a yi ɗinkin tufafi na miliyan 360 in kullum ka ci jika 100 ne shekara bai wuce ka ci miliyan 2 ko miliyan 5 ko 6 ko ba ka ba to a ce duk wata ka ci miliyan uku wata goma miliyan talatin da shida wata goma shida innan bai wace ka ci miliyan ɗari hudu duk shekara bai wace ka ci miliyan ɗari hudu suna na in ma hakan zai yi to kun san ma abin mamaki mafi yawanci masu kuɗin nan ba su ci abinci don su sun kai ƙarshen ci jiya ya ci nama shekarun jiya ya ci naman kaza shekarun jiya ya ci naman kaza ya ishe shi ɗan kama naman kaza da ya ci ɗan kaɗan shi kanan sai da sharuwa in za ka ga wani talaka in ka ajiye mai kwanon to ya make shi in ga kaza ya shahi garuwa ya tausa in ka ga abin zai ci sai kai mamaki kada ke da kuɗi ba ka iya cin shi kuma duk lissahin guda ne in yau ta wuce ta wuce gobe wani lissahi na ake nan mu daina wahalar kanmu duniya abinda ka ci shi kaɗai ne an naka ko ta wahalar da kasa sai dai in ka yi sadaka to abinda ka sadaka shi za ka tarar lahira amma in kan mutu abinda ka bari na magara ne ba naka ba Allah ya kare mu shi yasa Allah ya ce alhaakumut takafur kokarin tara abin duniya ya shigatar da kuku ɗan adam hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci kaburbura an gane ko malamai sun yi fasara guda biyu hatta zurtumul maqabir yana daukar ma'anar har aka dauke ku aka kai ku makabarta ko kuma da kanku ku tai makabarta ku gani in kun zo sai ku gano lalle duniya ba gidan zama ba ne inda wani ya zo ni ma nan zan zo to kalla saufa ta'lamu Allah ya ce da sannu za ku sani thumma kalla saufa ta'lamun haka nan kuma da sannu za ku sani kenan me yake nufi bai kamata dan adam ya bari duniya ta halakar da shi ba na za ka neman duniya na ka fito neman duniya amma neman lahira ba ka yi Allah ce bai kamata ba in ko ka bari duniya ta shagartar da kai to da sannu za ka sani Allah ce kalla haƙiƙa lau ta'lamuna ilmal yaqin inda ku mutane kuna da ilimi ilimi na haƙiƙa to da ba ku bari duniya ta shagartar da ku ba da kun dage kun nemi lahira dan duniya ba komai bace da mun san haƙiƙanin lahira da ban maɗauki duniya wani abu duniya ba komi ba ce to amma da sannan mutum zai ga haƙiƙanin lahira Allah ce za ku mutu ko? kana nan kana ganin wane ya mutu je wane ya mutu sai a waye gari yau kai na zaka mutuwa ka buga ka buga wallahi kai zaka taya ba akwai yadda ta ta zo gare ka ta san mutuwa ba ta da son zuciya wai ba ta zuwa gurin ka ta iske ai kai mutumin kirki ne kana da yawa Allah da'a kana da karatun Qur'ani ta ce to bada kyalik a'a lokacin ka ya wuce za ta yi da ko kuma ba ta ce ai baka shirya ba Allah yake cewa la tarawunnal jahim la za ku ga wutan jahannama kun gane ko shi yasa malama suka ce wannan aya tana nuna mana cewa da mumini da kahiri duka ranar alkiyama za su ga wata jahannama la tarawunnal jahim lalle wallahi za ku ga wutan jahannama Allah maɗaukin sarki ya ƙarfafa magana ce sun malatar wunna ha'aina yaƙin kuma wallahi za ku ganta gani na haƙiƙa sai dai mu'minai za su yi ma wuta gani ne amma ba gani na musiba kafirai za su ga wuta gani na musiba na tashi latarawunna aljahim lalle za ku kautan jahannam thumma latarawunnaha ayna al-yaqin sa'annan za ku ganta gani na haƙiƙa lakin Allah yunjil mu'minina minha amma Allah subhanahu wata'ala zai kubutar da mu'minai ba za ta ba za ta cutar da shi wannan yana karfafa wannan aya da Allah ya ce wa in minkum illa waridu kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani daga cikin ku ko mu'mini ne ko kafiri ne sai ya bi ta kan wata Allah ya riga hukunta wannan sai dai an ka zo wajen siradi inda wuta take ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا sai dai in an ka zo Allah ce sai mu kubutar da wanda suka ji tsoron Allah kana ganin mota ga tana ka bi ta kanta ka wuce Allah bai barin ta kona ka kuma bai barin ka fada a ciki a ga ranar imani ka amma fa waɗanda suka kafirce Allah za mu bar su a gurfane cikin wuta to kun ga hakikanin fasarar aya latarawunnal jahim lalle ku mutane muminanku da kafiranku za ku ga wutan jahannam thumma latarawunnaha ayna laqin kuma wallahi za ku ganta gani na haƙiƙa gani na haƙiƙa ita ce dai gata amma sai Allah ya kubutar da masu imani kafirai kuma Allah ya auka su a cikin wuta Allah ka tsare mu sai menene gaba ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رانا القيامة ذا تنبيك أرانا نقبل نعمة الله يموت كل نعمة أنعم بها عليكم دون نعمة الله يموت رانا القيامة سألا تنبيك كما الزمن لا هي نعماني لا هي تجكي نعماني جي نعماني غني نعماني da abin da Allah madaukakin sarki yake yi ma ɗan adam na ni'imomin da shi ma bai san da su ba Allah shi ranar kyama za a tambaye an baka gani me ka kalla da idonka an baka ji me ka saurara da idonka duka za a tambaye daidai da abinci da za a baku ranar kyama in kun ka ci wannan abinci sai an tambaye ku wannan abinci ranar tashi alkiyama kamar yadda abu hurai da yake ba da labari ya ce kharajar nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito a wata rana ya janye ki jikin shi ya fito sai ga abubakar sai ga umar sai tambayar sai ce ku me ya fito da ku daga cikin gidajenku a wannan lokaci sai suka ce da manzo Allah wallahi yunwa ce ta fito da mu yunwa manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa ana nima wallazi nafsi biyadihi na ranzi da Allahn da yake raina yana hannunsa ne la akhrajatni nima yunwa ce ta fito da ni aw la akhrajani ma akhrajakuma da abin nan da ya koro ku shi koro ni ba wallahi ina gida yunwa ce ta koro ne na hito ko mu ku tashi to kamo ma'abu suka ya tare da shi sai da su zo hatta fa'ata rajulan min al'ansar sai suka zo gidan wani daga cikin mutanen madina bai da huwa laisa fi baiti suka zo wasu tarar da shi ba amma matarsa da ta gansu sai ta yi murna ga baƙi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ina wane ta ce wallahi babu shi ya je ɗibo muna ruwa ana nan sai ga wannan mutum ya dawo ya kalli manzo sallallahu alaihi wasallama sai jajiki ya yi godiya ga Allah dai ƙarshe dai ya yi musu hidima ta abinci suka ci suka ƙoshi bayan ci an ƙoshi an sha ruwa manzo Allah ya ce kun ga wannan nema da muka samu sai Allah ya tambaye mu da ita ran tashar kiyama kuma da tusalun na yau mai idan an ne ka samu abinci mai kyau ka buge shi ka nemi ruwa masu sanyi ka dora ce alhamdulillah kamanta dan kiyama sai Allah ya tambaye ka rana kaza da muka baka abinci yaya ba ni'ima bace eh ta sai kai bayani wa in ta'uddu ni'matallahi la in za ku lissafa ni'imomin Allah ba ku kididdige ta kai ko ka sa na kiyama yanka ta saka gaba aka ce kai bayani na rana guda tiktok ɗin da kai kallo an ba ka gani don ka karanta ƙur'ani ko an ba ka gani don ka yi kaza ka ƙare shi akan tiktok to kai bayani na rana guda ya aka kai haka akwai matsala ko ba matsala kenan mu rinka yin sese sese baina baina muna sara muna dibin bakin gatari kana wani abu ka rinka tuna za a tambaye ne game da menene game da wannan ni'ima da Allah ya kuma tus'alunna yawma idin anin na'im ranar alkiyama za a tambaye ku menene akan ni'ima Abu Huraira Allah ya kara masa da ya bada labari yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati an yuqalu lahu alam asihha laka jismaka abu na farko da za a ce wa mutu ranar kiyama ashe ban baka lahiya a jikinka ba lahiya ba karamar nema ba ce sannan manzo yake cewa wa urwika min alma'il barid na shayar da kai da ruwa mai sanyi kula a zamanin manzon Allah wanda ya sha ruwan sanyi da lahiyar da an ka baka ranar kiyama za Allah zai tambaye ka wannan ni'ima da ya aka yi in a wancan lokaci da babu firigo ruwan sanyi su sai an yi musu hisabi mu yanzu ruwan sanyi wanda ana wane da hisabi za a yi wannan kudi ma zuni firawuna duk dadin da ya ji bai taɓa samun fanka tana bashi iska ba ko akwai fanka za mu ne firawuna babu bai taɓa samun ruwan sanyi ya sha ba irin wanga na zamani ashe mu muna cikin hatsari duk inda Allah ya mana ni'ima sai Allah ya mana tambaya don haka Allah ya sa mu yi amfani da ni'imar Allah a yadda ya dace ko ba haka ba Allah ya mana jagora wannan shine karshen suratul takafur sai sura na gaba suratul asr Allah madaukin sarki ya mana jagora ita ce sura ta 103 daga cikin surorin alkur'ani mai girma surar tana son ta nuna mana muhimmancin lokaci shi sa Allah ya rantsuwa da lokacin kansa kuma surar tana son ta mana bayani halin mutane akwai wanda za su rabauta da wanga lokaci da Allah ya ba su akwai kuma wanda za su tafi su yi asara su suwa ne ne za su rabauta wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai su ne ne za su yi asara wa'inda Allah ba su hankali da tunani ko sun kibin Allah har mutuwa ta zo musu su kuma wanda za su yi asara shi yasa Imam Shafi'i Allah ƙara masa rahama yake cewa da Allah a Qur'ani bai saukar da kowace sura ba sai wannan sura ita kadai cikin Qur'ani da ta ishi mutanen duniya wa'azi a ce Qur'ani wal asr ce kadai ta ishi wa'azi ba sai an ƙara wata sura ba ku ji abin da Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jiki Allah ya ce wal asr ina rantsuwa da lokaci lokaci wannan wasu malama suka ce lokacin sallar la'asar ko kuma lokacin da yake bayan la'asar zuwa faduwar rana ko kuma a duka rayuwar mutum na adam saboda shi na adam an gina shi ne akan lokaci kula da wannan ba tunda da aka busa ma rai an faɗi ko kwana nawa za ka yi a duniya kinan kowace rana ka ga me kai don ko kai abin kwarai ko ba kai abin kwarai ba in tattai ba su dawowa na da akan lokaci ne wasu malamai suka ce a cikin lokuta na yini wani lokaci ne mutane suka fi asarar shi bayan la'asar konan kasuwar lokacin hira mai daɗi bayan la'asar an samun shi in ma ƙauye na lokacin hira mai daɗi bayan la'asar haka a wancan zamani bayan la'asar in gona ne ka je ka dawo in kasuwa ne in ana samun ka samu in ma ba a samu ka ganda ta dusa to wannan lokaci da yawa ana shiga ko wasanni za ga bayan la'asar an fi yawan taya wajen wasanni shi yasa Allah ya ce wal asr ina rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusr lalle mutum na adam yana cikin asara wal asr Allah ce ina rantsuwa da lokaci innal insana lalle mutum na adam lafi khusr yana cikin asara nana yana mai yin asara al insan nan nan malamai suka ce al'insan ana magana akan mutum wanda ya kai hankalin kansa mafi yawanci an kace insan wanda ya mallaki hankali mafi yawanci wanda sun ka mallaki hankalinsu to suna cikin asara innal insana lafi khusr wannan ayar kowane mutum ta sashi kowane dan adam yana cikin asara haka Allah yake faɗa sai dai daga baya Allah ya hassase ce cikin mutane akwai wanda su kan su yi asara ba su waye sai Allah ce illal ladina amanu sai dai wanda suka yi imani wanda ya imani shine ya ci riba wannan rayuwa kai imani kai amfani da imanin ka ta inda ya dace duk abin da Allah ya mallaka wa mutum duniya in dai bai da imani to yayi asara kuma kai ya birge ka komai mutum ya mallaka inda bai da imani ya yi asara to bayan imani fa wa amilu salihati suka yi wa junansu eh suka yi aiki na kwarai kun ga abu na biyu ko ashe imani kadai bai isa dan kace na yi imani da Allah bai isa sai ka yi aiki wani irin aiki aiki na gari mun sha yin sharhi wani aiki ne a addinin musulunci in kai a ce aikin kwarai ne ma kana khalisan lillah shine aikin da kai shi dan Allah wa wafaqa sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama aikin ka ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai kyawun aiki fa inda bai dace da karantarwar manzon Allah ba wallahi Allah bai son shi kuma komai kyawun aiki in baka yi shi dan Allah ba Allah bai so za a zo ana kallon ka wani na kokari a addini amma kai a zuciyarka ba da Allah kake ba Allah baya son wannan aiki ko kuma za a ganka kana da kokari a addini amma bai dace da koyarwar manzo Allah ba shi ma Allah baya son guda nawa kenan za a ga kana da kokari a addini ya dace da karantarwar manzon Allah abin da kake yi kuma har a zuciyarka kai dan Allah amma kai ba kai imani da manzon Allah ba Allah bai karba ɗauki misali taimakon da kahirai suke ba su su gina makaranta su taimaka a likita dalla wannan ba aikin kwarai ba ne su a zuciyarsu suna yi ne don su samu menene samu lada kuma a zahiran aikinsu ya yi daidai da ayyukan da manzo yake son aiko bai yi ba ya yi to amma inda ba su yi imani da Allah ba Allah bai ba su lada kuma Allah bai su sai ta zaga ahlus suna bangaren aqida suna yawai ta maimaita magana kai kokari ya zama ka gyara alaka ka da Allah kana da imani da Allah kuma in zaka yi aiki na addini kai dan Allah kuma me in zaka yi aiki ya dace da sunnar manzon Allah yanzu kun ga rigima da ake tai sai ga mutum ya zo yana zikiri misali zikiri ya bane mai kyau to amma kowane irin zikiri an hada yadda za a yin shi idan ka hau abin hawa ka hau jaki ko raƙumi ko mota ana zikiri ko ba a yi ɗalayin mota za ta ɗaga da kai a subhanallah walhamdulillah ya yi ko bai yi ba amma shi ake ce ai anan sai aka ce ce subhanallah zai sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin to in ka zo ka yi ruku'u ba akwai zikirin da ake yi ba ta sai ka zo ka karanta wani lullu maɗaufifi a cikin ruku'u laifi ne amma na aka ce a yi ta ba na aka ce a yi ta ba in ka yi sujjada ai a ruku'u za ka ce suwana rabiyar azim ko to a sujjada kana ce suwana rabiyar azim mi za ka cewa suwana rabiyar ala kenan a addinin nan komi akwai yadda aka ce a yi shi ko da ko na ƙwarai ne koda na kwarai ne don haka mu kiyaye in maluma sun kace mana kaza ga yadda manzo Allah ya ce ayi shi mu yi shi mun ka aka ce mana kazan nan manzo Allah bai yi shi ban gawar shi shine zaman lahiyar mu illal ladina amanu wa amilus salihat sai dai wanda suka yi imani suka yi suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai an gane ko Allah subhanahu wataala yake cewa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr shi imani an ga mana menene imani hadithin Umar bin Khattab ko hadisin Jibril yazo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai da Umar ya ba mu labarin yace baina julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawm id qala alaina rajulun شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا رسول الله أخبرني عن الإيمان عن الإسلام هو هكا بني قال أخبرني عن الإيمان سيتش أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هو هكا بني وانقشين إيمان bilal ladina amanu dan ka kulle da kyau akwai wanda sun ce sun yi imani amma sun yi imani da manzo su imani da sauran manzanni ba Allah ba su yi imanin su akwai wanda suka ce sun yi imani sun yi imani da wasu littattafai ba su imani da wasu ba kaga yahudawa ba sun ce sun yi imani ba amma suka ce sun yarda a matsayin annabi annabi Musa ko to inda ba su yarda da annabi Muhammadu ba to Allah ba su yi imanin su sun yarda da attaura amma da ba su yarda da qur'ani ba Allah bai yarda da imanin su dole sai ka imani irin yadda manzo Allah ya karanta Allah yake cewa atawasaw bil haqqi suka yi junan su wasiya da gaskiya atawasaw bis sabr suka yi junan su wasiya da hakuri nan kowanne yema dan uwansa wasici da hakuri idan ya ga zai shiga yanayi na rashin hakuri wani abu ya samu mutum kaga zai hita ya aikata wani abu da bai lafi sai cewa ne ya haƙuri ya haƙuri ya mai wasici ka kawo mai falar haƙuri sannan za ka ga mutum zai abu na rashin gaskiya kai mai wasici wani wala kai ka ji tsoron Allah kai gaskiya kai gaskiya Allah yana son irin wannan yana daga cikin ayyuka na menene na masu imani Allah madaukin sarki ya tausaya mana ina ganin nan ne za mu takaitawa ko mana a cikin wannan sura kenan sai sura na gaba wanda yake bai da shi shine wani sura ne bayan wannan sura kenan hmm Allah kai mu jagora suratul humaza ko sura na 104 daga cikin surorin alqur'ani mai girma sura 104 daga cikin manyan surori da ke maimaito a cikin kunnuwanmu kuma muna da buƙatar fahimtar su akwai wannan sura yi ta'ammuli a kanta ita ce suratul humaza bala ce wailun banin azaba ya tabbata likulli humazatin lumaza da dukkan wanda yake yin zinde da kuma kifci wailun kalimatun tadullu ala thubutu wa'idin man ittasafa bi hadhihi sifat Allah ce wailun kalma ce da take nuna alƙawari na azaba ya tabbata ga wanda ya sifantu da wa'annan dabi'u da za a ambata a cikin wannan sura malamai sun kace abin da ake nuna da alhamdu da Allah ce da kulli humazatin alhamdu yana kasancewa ne bil fi'li da aiki da aiki kawon mutum ya bata fuskansa ko ya juya bakinsa ko ko ya yi nuni da hannunsa da abin da ya kama da wannan shi kuma wallamzu ya kunu bin lisani yana daga cikin giba kinan muka ɗauki ma'anar wailu likulli humazatin lumaza bana azaba ya tabbata da duk mutumin da idan ka ga dan uwanka ka bata fuska kai mai kallon reni haramu ne Allah baya so ka kalli musulmi kallo na wulakanci Allah baya so ko kai kai zinde ka nuna ma wani a matsayin gashi can ko kai yarde a ani na ran wancan na rena shi bai da haramu ne ma'ana dai haramun ne musulmi ya rena musulmi don kunshi baya halasta kuma laifi ne musulmi ya rinka yin musulmi kallo na wulakanci Allah baya son mu shi yasa malamai suka ce alhamzu yakunu bil fi'l wal lamzu yakunu bil lisan shi kuma lamzu eh harshe fadin maganganu na aibi ga musulmi dan uwanka ko kai gulman shi ko ka je ka faɗi maganganu na ɓata shi wannan duka baya halasta bai kamata ba ina mu musulmi sai mu girmama ƴan uwanmu musulmi kada mu zo muna aibanta ƴan uwanmu Allah baya so mu wasu malama suka ce a wailul likulli humazatin lumaza banin azaba ya tabbata ga mutumin da yake zinde da kifci irin abin nan da mata ke yi da amma yanzu maza na yi mata na yi ya wuce sai haka sun gane ko a kyauta haka to shi ma ma in ta hanyar reni ne amma ba ta hanyar reni ba ne babu laihi kabamci hausa misali ismaila ya ce min ga wadda zai aura na ban sani ba sai da ta biyu sai kyaface ne sai min haka na ta wuce sai ni ce ismaila la sai ce a gimbiyar ta ci a to Allah shi mata albarka kaga ai ba rena ta nayi ba ko to in dai da reni ne haramun ne amma in dai da girma mala babu lai nan da ayat tana nuna mana kada mu yi abunda abin da ce sai Allah ce wala tudai kullu halafin mahin hammadin masha'in binami kada kai bayayya ga dukkan wanda yake mai yawan rantsuwa ne walakantacce wanda yake hammazin ko masha'in binami wanda yana yarfe yana kokarin aikin cutar da cutar da musulmai kuma yana yawo da gulma sai sai zama annamima kamar yana dauka ma'ana allamzu yana yawo da harshen shi yana cutar da musulmai wannan baya dacewa shi yasa da Allah yake sifanta munafikai Allah ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat akwai wanda suke kifta ma ido suke allon zumana suke faɗin maganganu game da sadaka game da sadaka a kanka sai su su zama su shayar da kawa mu wancan duk ya zo ya tattara abubuwa kaza kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya ce fa in uqu min haradu ya an kira ka cewa na amshi ya karba sai shi kuma ce ka wa da mutumin kirki na wallahi manzon na gaskiya ne kaza kaza amma ba ba shi kuma zo shi ta zagi shi sa Allah ya ce wa illam yuqu minha idahum yashabun in ba ba su sai su nika musu almuhim dai baya halasta inda zamu takaita wailul likulli humazatin lumaza banan azaba ya tabbata da dukkan mutumin da yake ayyuka na walakanta musulmi ya cutar da shi sannan lumaza wanda ke amfani da harshen sa dan ya yarfe mu musulmi ya zubda mutuncin shi wannan baya halasta banan azaba ya tabbata gare shi mutakar da bai tuba ba Allah kai mana kurakuran mu to ga tambaya wani irin abubuwa ne mafi yawanci ke sa mutum ya rena mutane mafi yawanci in mutum ya samu kuɗi masu yawa ko matsayi mai girma sun kawo kaga mutum har wani kunka taso tare ka raina shi shi sa Allah ce Allah bai jama'a malan shine wanda ya tattara dukiya ya tara dukiya wa addadahu kuma yayi tattalinsa ana mai tara dukiya ne addadahu ma'ana yamna'u al'ata fa huwa yabkhal la yu'ti shay'an min baya bada komai daga cikin dukiyarsa ga dukiya da ya samu Allah ya bashi amma kuma bai taimaka ma addini dukiyarsa bai taimaka ma ƴan uwa ko ka ka mai kuka bai taimaka shi yana ganin yanzu bai da bukata da kowa kinan ba bukata sai yayi ma wani abu kun fahimci hausa yana ganin ai dukiyar tashi ta ishe shi in ma bai da lahiya zai kira da kutar ya zo gida ya duba shi in abin ya gagara zai zai marok ko ya zai cinezi allade jama'a malan wa addada wanda ya tara dukiya kuma ya tattalin su jama'a kun ga kuɗi dole kaga Allah ya ba kuɗi bai rena mutane ba to ka kyautata mai zato amma mafi yawanci wani tare za ku taso in ya ga kana da kuɗi ya yi kuɗi kai talaka ne sai ga kallon wulaƙanci zai ma sai yana ma kallon rabin mutum Allah ya kare mu kun san shi inda talauci ya kai inda talauci ya kai jaraba fa shi kankan kayan kanka kai sai ka ramma kanka eh talaka ba Allah in talauci da muka sai ka ramma kanka kuma ka rika ji haushin kanka kuma ka ji kowa ya malai to kai ka ramma kanka ai dole ne shi ramma mai yahun yasulul hawan alai wanda ya ramma kai ne cikin sauki sai a rena shi isa sai Allah subhanahu wataala yake cewa labi jama'a malan shine wanda ya tattara dukiya wa addadahu kuma yayi tattalan shi baya taimako da shi to irin wannan dukiya ka ta burge ka shi sai Allah ce fala to ujibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyansu ko 'ya'yansu su burge ka dan kaga suna da dukiya sun tara ba su yi ma Allah kada ya burge ka inna ma yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Allah yana sai azabtar da su ne da dukiya a nan duniya kuma ranar lahira su je a cire ransu suna kafirai ba su masu imani da Allah dukiya sai kaga mutum yana da kuɗi bai zama bai zama ka ka ka ka ya kasa ci abinci har da na aka muka misali mu haɗu da wani yana kwatanta min jarin da gare shi na kuɗi milin ne na da yawa amma abin ya dame shi bai samu hutu kiran waya ma ya mai da lura kiran waya ma ya mai da lura in yace duk wanda ya kira shi ya ɗauka to bai da lokacin ma shi huta da wanga ya kare waka waya na so ne in ya kare waka waya na so ne in kuma ya ki ɗauka a yi hushi da shi a ce ya walakanta mutane ya ki ɗauka waya gani to dan haka Allah ya ba mu kuɗi gurguru ko ba haka wani in ka samu kawun miliyar biyar ko shida sun ishe ka kaɗan juya sasa in ta yi ma yawa ka roƙa min Allah ka ba mu dukiya mai albarka mai yawa mai albarka jama'a Allah ka ba mu kuɗi masu yawa masu albarka Allah subhanahu wataala ya ce ya sabu anna malahu akhlada yana tsammanin cewa wannan dukiyar da ya tara ya kirdige shi bai taimakawa zai dawamar da shi kamar ba zai mutu ba wallahi akwai wani mai kuɗi da aka ce mai abokin shi ya mutu wai faɗa yake tambayar farko da ina ne ya mutu an ka ce mai nijar da sai ya fara shi ya shiga ka ya shiga ka bai da ya kasa kaza bai da ya kasa kaza kenan ya yi sakaci ba ne e bai ta inda za a diba shi su tsaya nan ga ashi mutu ina dai kallon shi kaga su shi yana ganin yanzu inda yana da kuɗi ma bai da lahiya duk inda wata laifin take zai ta yi ko ba haka bane shi ko Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ya rasulullah bu mu samu wani dan adam ya tabbata duniya bai mutu ba babu shi babu shi afa in mitta shin in dai a ce kai manzo Allah ka mutu in dai ka mutu fahimul khalidun su za su dawoma ne ba su dawoma ko haka bane kuma Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ko ba haka bane kowace rai sai ta dandana mutuwa to dan haka kenan dukiya ba ta hana mutuwa dan kana da doktor kwararre bai hana mutuwa shi likita yana ba da magani ne amma in an kai za a mutu bai hana a mutu bai hana a mutu Allah subhanahu wata'ala ya ce kalla haƙiƙa wanda ya tara dukiya bai ciyar da ita ba ta hanyar da Allah yake so layun ba zanna fil hutama za a jefa shi a cikin hutama layun ba zanna fil hutama za a jefa shi a cikin hutama yaushe dana alƙiyama kenan wuta ce ita ce hutama malamai suka ce ita hutama daga cikin abin da ta fi yi shi ne an kada mutum ciki za ta rinka kakkarya shi ne kamar inji ne na karya mutum duk inda kashi yake za ta kakkarya shi kuma ba a mutuwa in ta gama kakkare kasusan kuma a ɗora su kashin ya tashi ga wutar tana kona kuma tana karya kasusuwa in ma baka san yadda take ba Allah ya ce wa ma adraka mal hutama shin menene sanar da kai abin da ake ce ma hutama Allah ce narullahi almuqada wutar Allah ce shin duk wata duka wuta wani na yi ta sai Allah ce narullahi wutar ta Allah ce to yaya sifata munqada kunnanniya mana ba ta mutuwa ko da yaushe a kunnana take ba wai itace ne ake saba da a ce ta cinye a ko da yaushe tana a kunne narullahi almuqada wata Allah ce kunnanniya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah subhanahu wataala yake cewa allati tattali'u 'ala al-af'ida haka ne ko wanda take kona zukata ma'ana zafin ta yana kona zukata kun san a nan duniya babu wani wani abu me wanda ciwon shi ke kama zuciya irin wuta idan wuta ta ta kona mutum a wani bangare zuciyar shi take kama to bale wata duniya dai bisa saba'in in ta lahira ne ko ba haka bane shi yasa Allah subhanahu wataala ya kare mu allati tattali'u 'ala al-af'ida wadda take kona zukata innaha 'alaihim mu'sada ita wannan wutar kullalliya ce a gare su mu'sada ayi mutbaka kun san nayi muna ishara cewa wutar duniya in babu iska mutuwa take yi ka dai ɗauki garwashin wuta malin nasir sai ka aje shi sai ka samu kwano ka jice shi ko wani abu idan iska bai shiga kodai mutuwa za ta yi to yace kuma wutan lahira wannan da za a sa wa'annan mutane ciki ita iska bai shiga ka ba tashi hankali ba innaha alaihim mu'sada kunnan ya ce a gare su in an ka kada mutum cikin wutar da iska bai shiga dala ko an sake shi yana da damar ya gudu shi ala yake cafi amalin mumaddada a cikin ginshiƙe waɗanda suke miƙaƙo ai mamdudatan ala jami'in nawahi wanda an miƙar da su a dukkan ɓangarori na wuta hatta la ya tamakkana ahrun min fatihiya babu wanda ya isa ya bude wutar jahannama na ƴan wuta suna ciki a daure ga kuma ginshiƙe manya-manya an zagaye wuta da su babu yadda za a yi mutum shi su yi amadin mamaddada a cikin ginshiƙe miƙaƙo wa'inda babu yadda za a yi wani abu ya karya su Allah ya kare mu surar da take biye da wannan sura ita ce wace sura سورة الفيل Allah ya mana jagora ita ce sura ta ɗari da nawa kenan ɗari da biyar kenan tsara sura tara dama daga suratun fili zuwa suratun nasu surori goma ne yanzu kenan saura sura sura tara suratun fili sura ce take ɗauke da ƙissa mai zaman kanta shi sa aka sa mata suna da ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru a wannan shekarar da aka haife manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani sarki ana ce da shi afraha to sai ya ji labarin ana zuwa a wani ɗaki ana zagaye inda shi ɗakin ka'aba tun kafin zuwan musulunci ana girmama shi ana zako a ibada a koma to sai ce zai ji kokari ya zo ya rusa shi ya je ya yi wancan nashi a rinka zuwa sai ya ɗauko giwaye inda a wancan lokaci kamar manyan makamai su ne giwaye sarkin da yake da giwaye yaƙi da shi na da wahala don kun san yadda suke yi in ka karanta gazatul qadisiyya in an ka samu giwa inda su can makamansu kibiyoyi ne to giwa sai a samu fata ta giwa sai a yi ɗan ɗaki sai a aza shi bisa giwa a ɗaure sai a yan hudaye sai soji shiga ciki da kibiyar shi to in an ka zo kun ka tunkaro yana saman giwon nan sai shi tunkaro ku in ka tsaya giwa ta taka ka in ka sa kibiya ka harbi giwa ba ta shiga ba ta huda fata giwa in ka juya baya shi kuma ya ɗanɗaga wannan abu sai shi halbe ka akwai matsala ko ba haka bane shi kuma ko ka halbo shi ba ka samu shi yana motar nan ta yaƙi da ake ce ma agwala me ake ce mata da faransai eh to kun san inda an ka ɗauko ta a masu giwa na an kai kwakwayo da su kaga in kana cikin wannan mota in an harbe ta bindiga tana taba ta to kamar giwa kenan kai kuma dan ɗakin da kake ciki kamar dan ɗakin motar kenan kawai ɗan abin nan haka suke yanzu da ya zo sai tattara raƙumin mutanen makka wadil muhassir wanda ya je makka idan ka je mina in ka hito daga arfa za ka zo muzdalifa akwai wani guri ake ce da shi walil muhassir daidai nan na suka so nan ne an ka halakar da su daidai wannan guri sai manyan makka suka je suka sami suka ce to kun gani ku ba mu raƙon mu wancan da ake wa namu rawa za ku rusa shi eh mun bar ku da mai shi ku tai ku rusa mu dai duke ga ita attamu ku ba mu sai an ka wani kuma sun ka gwamar suka nuna da gaske suke yi shine sai Allah ya kore tsuntsaye suka halakar da su kuma abun ya faru a wannan zamanin duk wanda yake gani ya gani to shine sai Allah yake ba mu'innan mutane labari da mu ƴan yanzu ku fa da kuke kafircewa manzo Allah kun gani abin da an kai ma wa'ince ne amma ya kamata ku yi imani ba sai sai Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yake ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashe baka ga yadda ubangijinka ya aikata ga ma'abuta giwaye ba hmm alam yaj'al kaydahum fi tadlil ashe bai sanya makircin a cikin bata ba ma'ana abin da suka kulla na makirci fi tadlil ai fil fil halak ce bai sanya makircin a cikin halaka ba abin da suka kulla Allah ya halakar da su game da wannan abin da suka yi fa sai Allah subhanahu wataala yace aya na gaba وارسل عليهم طيرا ابابيل الله ya aiko musu da tsuntsaye tawaga tawaga arsal alaihim tayran Allah ya aiko musu da tsuntsaye ababil wanda suke tawaga tawaga shine jama'a kamar tawaga ta tsuntsaye tarmihim bi hijaratin suna jifan su da duwatsu min sijil na huta ai huwa hajarun min din mu'arrab da khil wanda yake yana da zafi a cikinsa ce da abin nan duwatsu na wuta tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka asfin ma'kul sai suka mai da shi kamar cinyayyen karmami ke faj'alahum ka asfin ma'kul an ka sanya أصحاب الفيل كورق وخذ ما فيه من الحب كما أتشي ganye jikin da abin da a cikin amfani an ɗebe shi kenan sun ƙare ku kula da kyau sun zo a bisa dabba wadda ana ganin a cikin dabbobi ko akwai dabbar da ta fi ta ƙarfi a yanzu to da waya giwa cikin dabbobi na daji wasu dabba ce ta fi ta ƙarfi eh babu zaki yin ya ga taron giwa ya gehe suke komawa ko ya ga ɗiyansu bai taɓawa to cikin halittu ƙanƙana wacce halitta ce ta daji ake ganin ba ta da ƙarfi tsuntsu barewa ya ta tana motsawa to da Allah ya nuna shi da ƙarhi tsuntsu aka aiko ya tare su ya yi maganinsu ce sa malamai ga cewa duk wanda ya hito na hito da Allah babu wanda an ka aika mai halitta mai ƙarhi halitta mafi rauni ake tura masa kaga wannan ashabul fili me an ka aika musu tsuntsaye fir'auna me an ka aika masa ruwa sun yi komi sauki namaru me an ka aika masa sauro adawa me an ka aika musu iska samudawa abinda kake ganin ba komi bane sai Allah ya ce to aje a magani yanzu mu nan ga mafi yawanci wa'inda ga mutuwa in ba su bi Allah ba sai ga cizon sauro ga halaka fali ai ta fama fali ko Allah ya sa mutuwa mai da zawo ko a sa mutun jabet haka ka dai bi Allah bisa Allah yake cewa arsala alaihim tayran ababil Allah ya kuma musu tsuntsaye jama'a jama'a tarmihim bi hijaratin suna jefan su da duwatsu min sijil na wuta faj'alahum ka'asfin suka sanya su kama aurak kunyan ganyayyaki na itace ma'qul wanda dabbobi suka ci suka rage an ƙara labarin su sura na gaba Allah yake cewa ita ce suratul fil ko suratul quraish wannan surar sura ce ta da shida ko? Sura ta ɗari da shida daga cikin sura Al-Qur'ani mai karanta. Ikshawun take karanta da mufalla Qurayshawa. Qurayshawa su ne ƙabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duka a Qur'ani babu wata ƙabila da aka saukar da sura da sunanta sai ƙabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Qurayshawa. Wannan ya nuna falala da Allah subhanahu wata'ala ya musu. to daga cikin falalar da Allah ya musu Allah zai bayyana muna cewa su mutane ne waɗanda tun ada an san suna da abin duniya suna da karamci suna da shi amma kuma in sun zo sai a rinka karrama su wannan ɗaukaka ne na Allah Allah ce li ila fi quraish saboda al'ada na qurayshawa ai li'adati quraish saboda sabon su ɗabi'an da suke da shi ila fihim rihlata shita'i was-sayf al'adarsu shine tafiyan da suke yi a lokacin sanyi da kuma lokacin zafi lokacin sanyi ko lokacin zafi suna tafiya shita lokacin sanyi suna tafiyan da suke lokacin zafi suna tafiyan da suke su je yaman su dauko kaya sannan su dauki kaya su je da su sham ɗan kasuwa ne shi sai Allah yake ce da su fil ya'budu rabb hadha albayt to su bauta wa ubangijin wannan daki kar su kafirce masa fil ya'budu rabb hadha albayt su bauta wa ubangijin wannan daki alladhi at'amahum min ju' wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanu min khawf kuma ya amintar da su daga tsoro Allah madaukakin sarki ya samu dace ina ganin kan wannan sura zamu takaita inda ba zai mu gama dukkan su ba gobe Allah kar sai mu karasa kenan gobe mun za mu maimaita wannan sura saboda akwai wasu abubuwa da muke son mu fito da su a cikin wannan sura sai mu yi dasa Allah ya muna jagora ina ganin mun kwana nan gobe da izinin Allah muna iya muka karshe abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya tabbata subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu